والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haduwa a wannan rana ta lahadi wanda a yau muke fatan mu kammala karatu na izu biyu na wannan shekara tunda duk shekara izu biyu muke yi bana mun ɗauko daga karisami za mu iso hatta bara yau ne za mu gama suratul taharim insha Allah yau shine ita ce rana ta 26 ga watan azumi ba ta azumi saura kwana uku banda yau sannan shine majalisinmu na 23 da uku ne ko da hudu ko da uku ko shine na 23 jiya mun fara suratul tahrim mun ambaci matakai na kishi da yadda kishi ya faru gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yadda akan hanyar kishi din aka samu yan kurakurai wanda ubangiji ya gyara wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi a matsayinsa na mutum sallallahu alaihi wasallam ya samu wasu ‘yan tasgaro kaɗan wanda Ubangiji ya yi masa gyara shi ma, sallallahu Alaihi wasallam. To, a cikin process ɗin, sai da Umar Allah ya ƙara masa yadda ya ji labarin abin da ya faru. Wannan shi ne uba na gari. Uba na gari shi ne wanda baya goya wa ‘yarsa baya. Uba na gari shi ne in ya ɗau ‘yarsa ya kai ta gidan mutumin kirki, ya san mutumin kirki ba zai zalunce ta ba. ya san duk sanda za a samu wani abu kawai yassa ita ce ba ta da gaskiya bahaushe ya yi gaskiya da ya ce naka naka ka ƙi shi dubu eh ka ƙi naka duniya ta so shi amma lokacin da za ka nuna naka shi ne wani uban fa zai cewa zai yi ni wancan ba santa da haka ba to kai matarka kai yarka da ka aurar dama ai baka saka santa fiye da mijinta ba ai mijinta ne santa ciki da waje to haka shi zai bada labarin dabi'unta na gari da wayanda ba na gari ba to sai na Umar babu ruwansa duk da cewa ba za a kwatanta da cewa ainihin gidan annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ta hanyar Allah yake karban wahayi da aka sai na umar da ya samu labarin nan saboda ba sa son abinda zai tayarwa da annabi hankali ko kaɗan an aiko shi daga gurin allah yana yi wa al'umma aiki mata ya dace a ce suna kwantarwa da annabi hankali ne ba su tayar masa da hankali ba alhamdulillah ba sa tayar masa da hankali amma ana samun ɗan kurakurai ɗaya biyu sai na umar da ransa ya ɓaci sai ya taso da kansa tunda akwai yarsa a gidan sauran matan ma kuma ‘ya'yansa ne sai taso da kansa sai ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ba mu labari ya ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗa kansu sun yi gurub guda biyu suka rura wuta ta kishi zai na umar yake faɗa musu ba yake faɗa mana mu yanzu ayin da za mu shiga ne sai ya ce sai na tashi da kaina sai na shiga gidan annabi sai na tara matan gaba daya duka matan sai na tara su da aisha da hafsa din yata da sauran grup din ummu salama da dukkansu sai na tara su faƙultu lahunna sai ga sakon da sai na umar ya gaya musu kun gafa hadda yassa hadda yassa sai ya ce ku sani lalle ku sani idan da sannu ubangijinku in kuka ƙara fusata annabi lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu sa ya sake ku in ku ya sake ku sai na umar ke gaya musu ba wani kwana lallai idan annabi ku ya sake ku to da sannu ubangiji zai canja ku ya ba su wasu ya ba shi wasu matan daban wanda sun fi ku alkhairi kusan mace iya abin da za ka yi mata na ƙarshe iya abu da za ka mata na ƙarshe shi ne ka ce ka sake ta kuma wallahi ko da ita take neman a sake ta din to an mata shika na ƙarshen nan an gama da ita to balle kuma bayan an sake ta nan ma mata sun tsani bayan ka sake su kuma ka auri wacce ta fi su komai haka ne ta fi son an sake ta ka samu wata 'yar tuftuf haka wata 'yar je kana yi ka haka haka suke su zarja shirme ne ba to Allah sai ce sai sai na Umar ce Allah zai ba shi mafi alkhairin ta ko ina kenan to wannan ita ce ayar da ta sauko sanadiyar maganar sayyidina Umar sayyidina Umar yana yin wannan magana sai Allah ya sauko aya irin maganar sayyidina Umar yana goyawa sayyidina Umar baya Allah subhanahu wataala ya ce asarabbuhu in tallaka kunna na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات سيبات سائحات ثيبات وأبكارا الله سبحانه وتعالى sai ya goya wa sayyidina Umar baya da irin abin da yi wa mata fada ya ce lalle ubangijinku a tsarar buhu lalle ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba ma fada na sai na umar bai ce rabu kun ba sai ya mai da ubangijin na annabi ne fa inna allahu wa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minuna wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sai Allah ce a tsarar buhu lalle tabbas ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ɗallaka kunna in dai kuka yi sakaci har ya sake ku to da sannu an yubdilahu zai canja masa zai musanya masa azwajan wasu matan daban kuma za su zama khairan min kunna za su fi ku alkhairi ga sifan sunan musulmati musulmai wanda suka kai makura a karɓar musuluncinsu mu'minati mu'minai wanda sun wuce ku imani qanitatin masu biyayya wanda su wuce ku biyayya ta'ibatin masu yawan tuba su wuce ku abin nan yin tuba abidatin masu bautar Allah fiye da ku sa'ihatin masu yawan azumi fiye da ku sayyibatin zawarawa wa abkaran da kuma buduri haka Allah zai hada masa ƴan mata da buduri Allah ya yi musu wannan fadan shi ba ubangiji zai iya ko ba zai iya ba ya zo a hadisin anas Allah ya kara masa yadda yake sha sai na umar ya gaya musu sai na umar yana gaya wa sahabbai yake cewa wafaqtullah fi talatin aw wafaqani rabbi fi talatin yace ubangiji ya goya min baya abu guda uku abu guda uku na yi allah ya goya min ba ya saukar da aya daga sama dan ni to sai sai na umar yana ba mu labari ƙultu sai na umar yake ce mana na taba gaya wa annabi na bawa annabi shawari na ce ya rasulallah ya kai annabi lawit takatta makama ibrahima musalla me yasa in ka je maka akwai gurin da ake ce masa makamu ibrahim me yasa ba za ka ke yin nafila a gurin ba ka je ka ke yin nafila kuma al'umma ma a sa su ke nafila sai Allah ya saukar da fadin Allah madaukin sarki wattakhidhu min maqami ibrahima musalla aya ta sako sai daidai da maganar sayyidina Umar sayyidina Umar yace wata ran kuma nazo na samu annabi nace ya manzon Allah gidanka yadkhulu alayka albardu wal fajir ya kai gidanka ya zama da na kirki da ba na kirki ba kowa yana shiga kan matanka wannan tun kafin Allah ya haramta shiga gidajen mutane saboda cikin sahabbai akwai akwai munafikai wanda suka shigo cikin su su ma za a dauka sahabbai ne amma munafikai ne sai na sai na umar ce ai har da waɗanda muna tsammanin munafikai ne suna shiga gidanka falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab yace ya dace ayi wa gidanka doka ba kowa ne zai ke shiga ba waɗanda ma ya kama za su shiga a same su a cikin hijabin su cikakke sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wa'iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabi ko wani abu za ku roƙa ku tambaya a matan annabi to ya zama ne suna cikin ɗaki ko kuna waje ne kar ku shiga musu cikin gida in kun shiga kuka zo wajen katangar da ba a ganin su to daga nan za ku yi musu magana Allah ya goya wa sayyidina Umar baya akan wannan shawarin sai shawarin sa na uku sayyidina Umar yake cewa ya zo yayi wa matansa wa'azi ya yi wa matan annabi wa'azi da ya musu wa'azi cikin wa'azin yake cewa lallai ubangijinsa in kuka yi wasa har ya sake ku ubangijin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai canja masa mata fiye da ku alkhairi musulmai kaza ya karanta wannan ayan Allah ya sako da aya daidai da maganar sayyidina Umar wannan sune guri guda uku wannan sune gurare guda uku da sayyidina Umar ya yi magana ubangiji ya goya masa baya irin maganansa zan mamaita guraren a gurguje na ɗaya ya ce lawuta kanta makama ibrahim musalla me yasa ba za ka riki makama ibrahim ya zama gurin nafilanka ba a makka kenan har yau dinnan alaji in ya je ko ya yi umara ko ya aikin haji har yau dinnan sai ya je bayan makama ibrahim ya yi nafila sanadiyar maganar sai na umar na biyu hijabin mata matan annabi ana yawan shigansu annabi sai na umar saboda kishi ga annabi ya ce matanka ya dace a samu hijabi ba kowa ne zai ke shiga ba Allah ya saukar wai za su altu fa'i za su altu muhunna mata'an fasalo hunna min wara hijab na uku yana yi wa mata fada a sarar buhu in tsallaka kunna ayyub jilahu Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko aya cewa Allah lalle in har annabi ya sake su Allah zai canja masa mafi alkhairin su to abin da ya faru shi sayyidina umar baya wasa da duk abin da ke faruwa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina umar ya shiga gidan annabi yana yi wa mata fada cewa lallai ubangiji zai canja ku idan annabi ya sake ku ubangiji zai canja masa mafi alkhairi kun san na faɗa muku mace cikin abin da ta tsana shine ka mata maganar shiga to sai na umar kuma da yazo ya ga baya so a takura annabi gare ya rabu da wannan matan har da yarsa duk a sake su dan annabi ya zauna lafiya to tambaya da zan muku yar sayyidina umar a wani group take a gurub din wa yawwa gurub din Aisha ko a girga min su Aisha Hafsa Sauda Safiya su hudu ba dai a can gurub din fa Ummu Salama Zainab Hindu cewa da sauran karkashin jagorancin wa Ummu Salama to sai na Umar da yazo yasa ina take a nan ko ummu salama fa to duk da ta san sayyidina umar baya goyon bayan kowa amma sai da wani sabon kishi ya sake tasowa ummu salama tunda ba group din yar sayyidina umar take ba kun san me ta fada sai ta ce ya kai sayyidina umar yanzu kai ne kai ne wai zaka zo ka yi wa matan manzon Allah wa'azi duk girman annabi da aka bamu annabi duk girman sannan yanzu har ka wuce shi wa'azi kai zaka bana wa'azi har ka ce in an sake mu Allah zai canja mana mafi kaza mafi kaza ka je kai wasu wa'azi mu annabi yana cikin mu in ma ya an ya kama mana wa'azi shi zai mana wa'azi ummu salama ta yi me ta faɗi wannan kalmar sai na umar bai tanka mata ba ya ce mata komai ba ta ce ya umar amma fi rasulullahi ma ya izu nisa'ahu hatta ta izu hunna anta yanzu annabi ba shi da abin da zai mana wa'azi har kai ne zaka zo ka mana wa'azi wa ya dace mayar mata da martani hafsa ta yi magana? ta yi magana ba an ce umu salama ne ce wannan magana ne to shi sa allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wa'annan sifofilin muslimatin su ne wanda suka miƙa wuya ga allah musulunci kyakkyawa suna bin allah suna tsekan shari'unsa mu'minatin suna tsekan shari'ar allah subhanahu wata'ala ciki da waje aqidarsu ta ahlus sunna ne ta riko da sunna da nisantan bid'a qanitatin masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala kuma suna dawwama akai kamar da Allah ya fara fasalihatu qanitatun hafizatun lilgabi ma hafizallah qanitat kenan wanda suka doge ta'ibatin masu yawan tuba suna yin kuskure duka sai su karbi sai su yi tuba abidatin masu kaskantar da kai wajen ibada sa'ihatin masu yawan azumi sayyibatin wa abkara zawarawa da yan mata me yasa ubangiji ya kawo zawarawa da yan mata ga wanda yake da mata da yawa ana so yayi mix yayi mix in kana da yan mata in matan ka yan mata biyu ka auro don ka zo cikatawa ka samu zaurawa biyu in ba samu ba zai samu zaura ko guda daya in kuma babu fa yanzu ne za ka yi aure auren fari wa za ka aura ba zaura ko budurwa sannan da ba zaura da budurwa wanne fi ba gaya miki to sai malamai suka ce kun ga zaurawan nan kun gansu? o ba ku gansu ba? wasu malamai suka ce to kowace tana da fa'idanta kai ne miji mai aure za ka yi deciding sannan da yanayin bukatuwarka kai za ka yi deciding suka ce duk wanda yake son aure bari a gaya masa fa'idan bazawara guda hudu a gaya masa fa'idan budurwa guda hudu kai kuma in ka zo sai ka ga wanne ne daidai da bukatunka amma ba za mu ce auren bazawara shefi ba ko auren budurwa shefi ba a'a yanayin bukatuwanka na farko in bazawara ce ta samu in ba ba ma kuka ce abu fa kusa akwai bazawaran wanda a can gidan ma tsiya ta je ta yi ba ta tashi kan tarbiya ba ana nufin bazawara mai tarbiya musamman wacce mijinta ko mutuwa yayi ko kuma ta samu tsautsayin rabuwan aure tsautsayi kun sa akwai baiwar Allah da za ta yi rashin sa'an miji in ba a yi saban wata ma rashin sa'an mazaje na ba ku misali ai ko ta je can ta fito ta je can ta fito wallahi ba dan ita ce shi'uma ba ta kirki ce to ita bazawara tana da abubuwan nan da zan faɗa guda hudu na ɗaya tana da experience experience ta kowane irin bangare experience ta iya kula da miji experience ta auri wancan ta yi kurakurai a gidan wancan kurakuran da ta yi a can yanzu ba ta so in ta je wani gida ta sake tana da wannan experience din ta san ɗabi'a ta namiji ta san ɗabi'a ta rayuwa da shi ta san abubuwan da ake a zaman aure na biyu tana da training na tafiyar da cikin gida wata budurwar fa ko indomi bata iya dafawa ba ya kuka yi shiru ko indomi bata iya dafawa ba balle taliya balle ka zo ka ce ta maka tuwon biski ko balle a ce a yi maka a kawo maka cinkafa basmati a ce ana so a dafa a yi ruwa-ruwa sai ta mai da shi gwate na uku ita ba zaura kwakwalwanta ya yi nisa ya girma ta sha a rayuwa kwakwalwan ta samu caji da sau da wannan kwakwalwan zai taimaka wajen miji in ta aura ba zai samu matsala da yawa ba sai dai fa in wawuya ce asali bai dace ba zaura ta shiga gidan miji in dai ba jarrabawa ba ta je wajen wani miji kuma bata mallake shi ba ita in ta zo a satin farko za ta gama karantansa wata gilma a dan tattauna da suka yi alayi kafin su yi aure ta gama gane ya zan yi da shi ta gama gane shi a waje kaza ba irin wancan da ya sake ni bane shi a waje kaza zan ga yadda zan masa ga yadda zan masa ta gama to na hudu na hudu ita cikin fa'idan bazaura tana buƙatuwan ta samu mijin da zai bata gudunmawa ya cire ta daga halin kunci da take ta shiga wani hali so wannan cire ta da za a yi yana sa ta zo gidan zaman aure da shirin cewa zan yi zama musamman wannan matar idan mijinta ne ya mutu musamman in mutuwa yi musamman kuma idan wannan matar wani miji ta samu mai walakanci aka mata walakanci aka zo aka ce ma ba zan ma sake ki ba kin biya ni kudin da na kashe aka mata irin wannan to irin wa'annan kana ba ta dan kulawa kaɗan za ka yi mamaki shi sa malamai suke ta ba da shawari cewa zawarawa idan mutum ba matarsa ta ɗaya ba ko ta biyu ya kula da bazawara budurwa fa ita matar da fa'idodi guda hudu manya na ɗaya tabbas soyayyar da budurwa za ta maka ba zaura ba za ta maka ba haka ne ko ba haka bane yawwa saboda in ba zawara ce in har ta ɗebo shika ɗari aiwai shika soyayya ɗari to in allah yadda ai ta zubar da talatin a wani gida yanzu bai fita zo maka da saba'in ba ne duk irin son da za ta maka sai da ta yi wa wani tukunna a gefe sannan aka zo maka da saura haka ba aka wasu ka fada amma ita kuma wannan soyayya ne ɗari bisa ɗari ba ta san kowa ba sai kai shi yasa akwai uban da na sani a wannan anguwar tamu bawan Allah mutum mai tarbiya lokacin da wani bawan Allah ya zo wajena ya ce malam ina son gidan wane akwai 'yan mata har guda kaza kuma malam tarbiyansu na yi bincike na ce ai ni ne zan gaya maka saboda yaran nan a hannuna suka tashi gida ne mai tarbiya amma wacce kake so ɗaya sai ce min wance yake so sai na ce to in dai ba an yi alkawari ban Allah da na baka saboda ina da iko da wannan gidan na kira uban na ce ka zo mu zauna sai muka tattauna sai ce to malam kaga 'ya'yana ba su san hira da kowane namiji ba malam kar mu bashi dama sai mun gama binciken tabbaci ta yadda bana so yata a ce ta yi hira da wane har ta fara shiga zuciyarsa ya fara shiga zuciyarta a ce bai yi ba a ƙara raba mata tunani a ƙara sa wani za ta hira da shi wallahi uba ne dan boko kuma mai tarbiya kuma ƴaƴansa duk ya aurar da su saura ina ga ko guda biyu ne yanzu wannan bawan Allah ƴaƴan da aka aurar waɗanda suka aura duk ta hanya na ne kuma suna min addu'a nima yadda suka samu yaran nan wajen tarbiya da ladabi a hannu na suka tashi yaran nan to wannan maganar da ya ce baya so yassa a mata ta yi soyayya biyu mutum ɗaya take so ta yi soyayya da shi saboda wannan soyayyar a ɗauke ta kaco kam ta tafi da shi gidan miji ba ruwanta da kowa wannan kuma ka yi dace ya yarka ya zama na wanda za ta zai fara magana da ita ya zama na wanda an riga an gama yankewa ne sai dai idan an maka tururuwa gidanka wannan na kirki ya zo wannan na kirki ya zo wannan na kirki ya zo to in baka samu kayi screening ba to zaka iya ba su dama kamar yadda wani babban malami shi ma ɗalibi na ya tura ni neman aure ya ce wallahi malam yanzu kai ne na kaza amma tun da haka har ka irin ka ka zo malam za mu dakata za mu zan kira ta mata interview in a cikin waɗanda suka tambaya ko wanda ta sani ta faɗi ɗaya shikenan in bata faɗa ba malam zan sa ka turo wanda ya turo ka a ba su sati su zo su yi magana da ita a cikin sati za ta yanke min mutum ɗaya sai dai irin wannan to saboda ka ita budurwa zuciyarta tana cike da soyayya ba ta san kowa ba sai kai shi yasa budurwa nake mata nasiha saboda muna samun kes su ma muna samun ishu budurwa a yi aurenta tana gidan miji amma tana magana da wani saurayinta a waje wallahi baki cika budurwa ba kin yi asarar rayuwarki kin zama ba ta kirki ba sunanki budurwa kin bata shi a gidan miji saboda mummunan harkar social media harkar kaza harkar kaza muna samun irin kes din nan nan wata wani ya zo kuma kuna budurai wawaye ne ku yanzu harkar wannan waya din harkar waya din nan su waɗanda kuke aura kuna ganin ku 'yan zamani ne to sun fi ku zamani yaron da ya auren nan wani shi ya zo shi nan cikin makaranta ya ce malam an kawo min karan matata an ce tana magana da saurayinta da ni na kada shi ban yadda ba amma da maganan yayi yawa saboda akwai masu magana kuma a waje saurayin nakin in baki sa abu wani chatin din shi zai tura wa wasu abokan ya ce ai wancan bari sai ta fito har aka samu irin wannan sai ya ce to duk da haka zan yi wa matata adalci sai ya dauki wayanta kamar yana dubawa ne wallahi sai ya fiyarin waya ba ana fiyarin ba sai ya fiyari duk message da za a turo mata a wayanta sai ya shigo wayansa ranar da ya ga wani message na tsohon wani saurayinta ya kasa bacci ya je shi asibiti aka gwada jininsa ya daga saboda ya ga abu daya ya kira abokinsa ya ce zan fantsa ba abokin ce a'a ba yanzu ɗaya ka bari ba ba ta sati ya ce zan mutu cikin sati aka ce daure ka yi haƙuri sai da aka bashi maganin da yake dan bacci da ya tashi ya samu ya warware da ya duba text message nan gurin ya zo shi zuwa guri na fa ba me za a yi ba an gama abin da za a yi ya ce malam na sake ta shika uku na ce a'a shikan dai da kai kayi amma shika ɗaya ne duk bacin ranka shika ɗaya ake yi ya ce wallahi malam ni da ita har abada ba gara in cika ta ba mana cika ukun nan malam bari ka gani fa to saboda in ga shin abin da ya dace a bashi hakuri ne ko kuma nima in yi shiru saboda masifa ya ban ya bude daya na gani ina ganin guda ɗaya sai naga wannan ba matar zama bace to ku ji tsoron Allah ƴan mata ku ake yaudara ba zawara kuma ba za ka same ta irin wannan ba yawwa ba zawara ba za ka samu ba tana da hankali ai eh oh akwai ɗaɗɗaya ko ɗaɗɗaya na biyu ita budurwa kullun soyayya da shiga jikinka kai wanda ka aure ta ƙaruwa yake baya raguwa duk wanda ya aure matarsa ta fari to ƙarshe sai kun zama kaman wa da kanwa ne kun san aihuwan baru ko to in budurwa ka aifa ka aura aihuwan baru za ku zama kai da ita yawwa malam shawai ce kwarai kuwa na uku na uku inda ka zauna ka yi hira ne a ɗauke maka kewa a maka kwaba sai ba zaura ai sai budurwa sai budurwa na hudu na ƙarshe shine ba dole ne ba zawara ta zo gidanka ta ce nan gaba ina bukatan 'ya'ya goma ba amma budurwa za ta ce sai mun haifi sha biyar da kai 'ya'ya kam a budurwa ake samun 'ya'ya tonin shi ne bambance-bambance da suka faɗa akwai wasu manyan bambance-bambance wadda karatun nan ba zai iya ɗaukansa ba ba zan faɗe su ba manya-manyan bambance-bambance wanda su kuma malamai ne suka faɗa kuma lalle malamai su tashi karantawa suna daurewa su rufe ido su faɗa yawa amma ko sun rufe ido sun rubuta a littafi ni ba zan iya rufe ido ni kuma na faɗa da baki na ba ba za a faɗa din ba wata ce wata su rufe kunne su ba za su ji ba so da haka rubuce-rubuce wannan zai sa ku karanta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jabir ya yi auren fari kun ga jabir matashi ne fa da ya auren fari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi aure ya ce na yi aure bazawara ko budurwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai jabir yace bazawara na aura annabi yace oh why kamar irin ya nuna ya zaka yi haka sai ce ya manzon Allah akwai dalili wanda ke nuna kowa dalilinsa zai duba manzo Allah ce me dalilin ka kake auren budurwa kaje ka aure bazawara yace ni mahaifina ya rasu ya bar min ƴaƴa mata in ba na manta ba guda bakwai ko guda bakwai ko sha ɗaya masu yawa dai ya ce ya manzan Allah buduri ya bar min fa in na je na ƙara auro budurwa sun zama nawa kenan sun zama sha ɗaya in goma ne ya ce ai an zo wasa za a yi ta yi ‘yan matan da na ce so a samu wanda zai musu tarbiya suna wasan ƙasa suna shirme sai yanzu in same su suna gaɗama da ita ba tattawa ya ce don haka na na nemi bazawara mai hankali wanda za ta zama kamar uwarsu kuma haka nake jin daɗin zama da ita ta riƙe min 'ya'yan nan ta ce don haka sai annabi ce an sallama maka kana da uzuri kana da dalili don annabi shi ma sai da ya gaya masa ya ce in ka aure budurwa za ka samu sakewa na yin wasa fiye da bazawara domin bazawara yanzu watakil ta zo maka da yaya biyu a gidanta daga gidan ko kuma bata zo da yaya ba ko sai yaya a gidanta rabi tana tunaninka rabi tana tunanin yaya ko kuma yayan suna nan ana hira tana tunanin ga guda ɗaya can ya make ɗaya ana, ana wasa amma nan kuma fa ita kaɗai ce annabi ce za ka samu full time na yin wasa da ita sai annabi ya ƙara tunda wannan hadisi ne kuma da yake ba mu bambanci sai ya ƙara sai ce yawun bakin budurwa ya fi na bazawara kawai ya kyale a haka wannan kuma likitoci su za su gaggaya mana da fa'idodi da sauransu su kuma su za su yi wannan bayani ta na gaya muku akwai su kuma dalilai na daban so miji wanda zai aure shi ne zai duba wanda fi masa maslaha ƙarshe ya ke wacce ba budurwa ba bazawara yadda muka faɗi wayannan bambance-bambancen karfa ki yadda ki je gidan miji ki yi sakaci ki nuna daga aji da shirmanki ya yi haƙuri bai auri budurwa ba ya auro ki bazawara ki zo za ki masa wasa lalle za ki ƙara zama bazawara ya dace a ce bazawara idan budurwa za ta yi biyayya sau goma bazawara ta yi sau hamsin a lokaci guda saboda duk wanda zai aure ta akwai abin da ya rasa ya rasa wasu abubuwa da yawa ya haƙura da budurwa ya aure wannan to shi sa Allah ya gaya wa annabi ya ce zan haɗa maka zawarawa da 'yan mata 'yan mata a wancan janibin da muka faɗa zawarawa su maka hidima a wancan janibin kisa annabi farkon matarsa ba zawara ce duk abin da muka haɗa guda hudu nan har da ƙari na na Khadija ta masa dukiya take da shi babba ce mai kuɗi a cikin makka amma wannan bayar Allah sai da ya zamana dukiyansa ta zama kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin da ya ga dama to ke ma ba zawara duk wanda kuka yi soyayya ya zama dukiyarki gaba ɗaya ta sace to kuma ana samun matsala sai ka zo a yi ta rigima ke ba zawara kin zauna kin yi ɗawainiya kin yi kaza sai a yi ta rigima kan dukiyarta da Allah ya ce sayyibatin wa abakara zaurawa da yan mata sai Allah ya ce me يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah subhanahu wataala sai fara ce ya dawo kuma yana jan hankalin ma'aurata tunda an babba da shawari an faɗi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam in suka yi wasa annabi ya sake su za a canja musu Allah ce ya dawo kan mu'minai ya ko mu'minai ku an fusa ya ko mu'minai ku kare kawunan ku ku ba wa kanku kariya wa ahlikum da iyalan gidanku naran daga duk abin da zai kai ku cikin wutar jahannama ita wannan wutar jahannama din wa quduha abinda ake rura ta da ita makamashinta kenan wa quduha makamashinta annasu mutane ne wal hijaratu da dawar wasu kaga akwai masifa kenan ko mu wutar mu ba ita ce bane da gawayi to so kuma dutse ne da mutane alaiha mala'ikatun akan mutadin bakin kofar wuta akwai mala'iku ghilazun shidadun masu masu kauri masu karfi masu manya ne la ya su da Allah ba abara ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su ko za ka ba da cin hanci irin na Najeriya a barkar a babu duka za su maka wa yafaluna ma yu'marun duk abin da ubangiji ya umarce su suke aikatawa to wannan ayan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kunna ku imani ya ayyuhal ladina kafaru ko ya ku kafirai la ta'tadiru al-yawm a ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la yasuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun sai me sai ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadul yawma ko to ya ayyuhal ladina kafaru sai Allah ya dawo kan kafirai ya ku kafirai la ta'tadul yawma yau fa babu uzuri inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun lalle sakamakon da za ku samu shine abinda kuka aikata to nan gurin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da imani ku anfusakum ku tsamar da kawunan ku wa ahlikum nara da kuma iyalanku daga wuta wannan ake so mutum kullun ya zama yana aikata abin da zai kai shi aljanna da kuma yana jan hankalin iyalansa ya dora su akan dade shi yasa Allah ya ga annabi yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha iyalanka kake musu umarni da yin sallah kuma kai ma ka jure ka jure kan sallan kuma ka umarci iyalanka wa anzir ashiratakal aqrabin Allah ce yan uwanka na kusa kake musu gargadi wani waje Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli azwajika ga ya matanka wa banatika da ƴaƴanka wani sa'il mu'minina yudina alaihinna bil jalabi min jalabibihinna su zama suna sa hijabi kun ga haka saboda tarbiyan gida ka tsamar da kanka da iyalanka ita ce to ga har matan mu'mine ake sa hijabi ake sa niqabi ake rufe jiki Abdullahi dan Umar ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane mutum kowane mutum mai kiwo ne sannan kuma Allah zai tambaye shi kiwonsa abinda kake kiwo matanka ka bar su kara zube baka damuwa da su to Allah zai tambaye ka shi sa annabi yake cewa duk wanda bai damu da matansa ba da tarbiyyar matansa al'uta zai shiga la yadkhulu jannata dayyus wanda bai damu da harkar iyalansa ina kuka je me kuka yi ya aka yi waye shigo gidan waye fita wanda baya wannan dan wuta ne bai da kishin matansa bari ku ga annabi yadda yake wa matansa sallallahu alaihi wasallam baya wasa baya daga musu kafa a gurin da ya san halaka ne koda kuma da kuskure suka yi sai ya nuna musu bacin rai saboda iyalansa ne babu wanda suka fi su wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida hadisi ne ingantacce sai ya samu labulan Aisha da ta da sa a kofa akwai hotuna a jiki hoto annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai Aisha da gangan ba za ta yi ba da gangan ba za ta yi ba fatalawwana wajhuhu fiskan annabi sai ya canja Aisha ta ga hankali annabi ya canja ran sabaci Aisha tana binciken me ya faru haka kuma mace dace kina ga mijinki ya canja to me ke faruwa ne a wajensa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ga ya tabo ya tsallake ta ya je ya jawo wannan labulan ya fisko shi ya kekketa shi ya watsar faƙalat sai ta ce sai ya ce min inna min ashaddin nasi azaban wanda za a yi wa azaba mai tsanani ran tashin alkiyama allazi ne sauwiru na hadhihi suwa wanda suke yin daukan hoto irin wayannan su zazzana su sa a labule su sa a zannuwa su sa a kaza su je ana saka shi a gida ana sa shi a abin nan a zanin gado ana saka shi a labule ana saka shi a suturan gida duk zani da yake da hoto na mutum ko na dabba ko na bishiya banda bishiya ko hadda bishiya banda bishiya ko to da tsuntsaye da mutane ko labulanki ko sitar satta na cikin gida to ranar tashin alkiyama za a sa ke da kika ajiye kika yadda da hoton wanda yayi za a ce sai ka rayar da su kai da ka ajiye kai ma layin ka dai mala'ika ba za su shiga gurin ka ba mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare ko kuma akwai hotuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata tsananin fada akai ya yayyaga ku gani fa yayyagawa annabi yayi saboda iyalansa ne yaga sun yi abin da bai dace ba ba zai musu gyara ba zai daga musu kafa ba dan kar gaba ya faru ku an fusa kuma alaikum nara ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawma kafirai a ran tashin alkiyama babu usiri wuta kawai za su shiga to me yasa da aka gama maganar nan sai aka kawo maganar kafirai ana nuna maka karka yadda ka bijirewa ubangiji kai kana da sunan musulmai musulmi amma ka bijire ubangiji kamar yadda kafirai suka yi ga fa yadda za a gaya wa kafirai ran tashin alkiyama to ke ma in kika bi halin kafirai haka za a gaya miki na'am sai Allah ya ce mi يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Allah subhanahu wataala sai kara dawa kan mu'mini yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'mini tubu ila Allah taubatan nasuha ku yi tuba zuwa ga Allah kowane mu'mini zaka samu yana da kurakuransa a can da can to ku tuba zuwa ga Allah tuba nasuha tuba ta gaskiya tuba mace ce ko namiji mace ce taubatan nasuhan za mu ce tuba na gaskiya ko tuba ta gaskiya taubatan nasuha ku yi tuba tuba irin ta gaskiya wacce ce tuban gaskiya to tuban gaskiya ita ce wanda ta cika sharuɗan nan da za mu fada tuba ta gaskiya ita ce wanda ta cika sharuɗa guda hudu na ɗaya mutum ya bar zunubin shine mataki na farko abinda kake yin na zunubin yanzu ka ce baka kusa da shi na biyu ka yi ta nadama wai yanzu me ya kai ka aikata kaza wai yanzu ni ne a ce wai a same ni na yi kaza ni wannan shi ne nadama ka shiga damuwa ka kwanta bacci ka kasa bacci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa annadamu tauba nadama matuba ce na uku ka ji a zuciyarka layin gurin ma da ka je har kai laifin nan ba ka son layin balle ka koma ka yi wannan zunubin lalle wannan tuban ka cika sharaɗi sai na hudu idan haƙƙin mutane ka ɗauka taɓa ka mayar musu kayansu wani shi ne na hudu to wa'annan sharaɗi su ce tabbatar na su ka cika sharaɗa na tuban da ubangiji da izininsa da izinin allah zai yafe maka to sai wasu malamai suka ƙara wasu sufofi kuma guda uku suka ce zamana nan kuma ka bar zunubin ne don Allah ba don mutane ba ba don mutane suna ta yin surutu ka ce nikan yadda ake addabata da surutun nan nikan bar in bar wannan abu a shi sa muka samu wani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shagiya a dake shi ya shagiya a dake shi ya shagiya a dake sai ya ce ya manzo Allah ni ka gani wannan bulala bata isa ta sa in daina wannan abun ba kuma wa'azi kawai sai ka ce to ka daina don Allah sai ce to yanzu zan daina saboda ba zai bari dan kowa ba shikenan kuma ya kame yace duka da min in me zai min dan Allah ya barka ya bar wannan zunubi to haka ake so ya mana girman Allah ka duba ya zama kuma a lokacin da ka tuba din lokacin karban tuba ne in ka yi lokacin magagin mutuwanka ko rana ta fito daga mafadarta wannan ba za a karba ba sannan kuma ya zama tubar daga zuciya ne ba a baki ba to menene sakamakon tuba ta gari shine zaka samu gafaran Allah Allah kenan Allah mun gode ma zaka samu gafaran Allah sannan wannan abin da kai na zunubin za a canja shi ya zama lada sannan kuma Allah zai soka wannan shine sakamakon tubanka Allah ya canja maka ya yafe maka sannan zunubin ya mai da shi lada sannan kuma Allah zai son zai so ka inna Allah yuhibbut tawwabin asa rabbukum in kuka tuba lalle da sannu ubangijinku an yukaffira ankum sayyi'atikum zai kankare muku zunubinku shine zai gafarta muku kenan Allah ya ce in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in dai kuka nisanci manya Allah zai kankare muku zunubanku wa dukulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ga kuma sakamako za a sa ku aljanna yawma la yudhillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu ranan da lalle Allah ba zai kunyata annabi da mu'minai ba kai ma mai tuba mu'mini ne kenan nuruhum yas'a baina aydihim wanda suka tuba mu'minai hasken su zai ke tafiya gaba gare su a ranar lahira kenan haske ba zai yanke maka ba yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ranan da zaka ga mu'minai da mu'minai maza mu'minai mata suna tafiya haske yana tafiya a gaban su da gefen su ana musu albishir cewa yau kuna cikin albishir aljanna za ku shiga koramuna gudana karkashin ta amma munafiq mukaifa yau mai qulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu ranan da munafukai maza da mata za su ce wa amanu masu imani unzuruna ku dan saurare mu naktabis min nurikum mu ma mu dan kwasa daga hasken ku qilar ji'u sai a ce ku koma wara akum can baya faltamisu nura ku je ku samu haske ba za ku musu samu ba mu dai namu munafiki da kafiri ba zai samu ba rana ce da za a ba mu'minai yaquluna rabbana atmil lana nurana muminai a wannan ranar suna cewa ya ubangiji ka cika mana hasken mu waqfil lana ya ubangiji ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai wannan ita ce sifa ta muminai masu tuba ga sakamakon tuba da zai same su Allah ka azurta mu da tuba kafin mutuwa يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله سبحانه وتعالى سيدا وكان كافرين da aka gaya musu abin da zai same su ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ce idan suka yi taurin kai ba su karba ba kuma ya zamana abin da suke so ma shine su yaƙe ka su tozarta ku to ya ayyuhan nabiyu ya kai kafin annabi jahidul kufara ka yaƙe su in sun shirya za su yaƙe ka wal munafiqina ka yaƙe munafikai wa kullus alaihim ka tsananta musu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillahi haka Allah ya faɗa ka yaƙe su har sai ya zama babu wata shirka ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina qatilul ladzina yalunakum min al kuffari wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir sannan su kafiran makomar su wutar jahannama Allah wadare da wannan makoma din na ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين wannan sune ayoyi na karshe a cikin wannan sura din menene munasabar kawo ɗannan surorin ayoyi me yasa aka kawo mana labarin wasu mata na baya tambaya dalilin da yasa aka kawo tun da can matan annabi sallallahu an samu wani abu da Allah ya musu fada an samu wani abu da suka yi kuskure to nan gurin sai aka zo ana nuna musu zaman lafiyanku ya ko matan annabi da sauran mata dan kuna karkashin annabi in kuka yi ba daidai ba wallahi za ku shiga wuta ya nisa annabi ban ya ce min kunna eh bi fahishatin yudha'af lahu al'adab مرة يضاعف يضاعف مبينة يضاعف لها العذاب مرتين eh ضعفين na ضعفين du'ifai su azaban su yafi na kowa to in ba su bi Allah ba a gidan annabi wallahi ba abin da zai musu amfani wuta za su tafi wannan yake nuna karka yadda ka rudi wani wani shehi wai ya ce maka shi zai dauke ka ya kai ka ina har yana da babban aljihun da ran kiyama zai sa kai bi ta gaban Allah bai gani ba Allah bai gan shi ba ya kai ka aljanna wannan wannan yaudaran ka ake an mai da kai mahaukaci annabi fa matansa in ba su bi shi ba wallahi za su yi ga wuta to sai aka kawo musu misali da mu da mumine da su da mumine Allah ka sa muna cikin mumine a nuna maka dan kana karkashin malami mijinki malami in bai bi Allah ba wallahi wuta zaki shiga dan kina karkashin jahili marar mutunci ke bin Allah ki zai miki amfani kafircinsa da tsiyarsa ba zai cutar da ke ba inda ke kin bi Allah sai aka babu misali daraballahu matsalan Allah sai buga mana misali lillazina kafaru waɗanda suka kafirce imra'ata nuhin matar annabi nuhu wa imra'ata lutin da matar annabi lutu ba karkashin annabawa suke ba kana ta tahta abdaini min ibadina in ibadina salihaini sun kasance suna karkashin annabawa salihai fakanata kuma sai suka kibin annabawan suka yi musu ha'inci nan gurin barin ba mu ka'ida ha'incin da suka musu ha'inci ne na saban Allah amma ba na ha'inci na zina ba matar annabi duk shedancinta duk shedancinta wallahi Allah ya tsare annabin Allah matarsa ba za ta yi zina ba duk shedancin matar annabi duk abin da za ta yi wannan ubangiji ne automatic don a nuna maka girman zina girman cin amanar miji ta wannan hanya ne banda matar annabi ba za a lissafa annabi cewa yau matarsa ta zina babu fakana ta kuma suka ha'ince su ta wasu abubuwa daban wanda an ambata babu ta yin balle mu ambata su falam yi guniya an huma min Allah shai'a wannan annabawan ba su amfanar da su da komai ba a wajen Allah kuma ba za su yi ba in ba su bi Allah ba annabtan su ba zai sa a ɗauke su daga wuta a kai su aljanna ba zai yi ba waƙila sai aka ce musu udkhulan nara ma'addakirina yanzu matar annabi nuhu da matar annabi ludu wuta za su shiga so da ka tsaya ka bi Allah wa daraba Allahu masalan Allah ya ƙara ba mu wani misali lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani imra'ata fir'auna matan fir'auna shugaban kafiran duk duniya wanda ba za a taba samun kafirci da yake irin na fir'auna ba amma matar sayar aljanna ce bin da ta yi wa Allah iz qalat lokacin da ta ce rabbi bini ne inda ka baitan fil janna Allah ka gina min gida aljanna me ya faru har ta yi wannan magana matar fir'aun ta kasance ana mata azaba a cikin rana ne a tsananin rana idan aka zo da ita fa idan sarafu anha azallata al mala'ika bi ajnatiha wa kana tara baitaha fil janna daga an zo za a zubta da ita ana kai ta ranan sai a zo a saka sai mala'iku su zo su sa mata fuka-fuki su tare ta su saka mata AC su masu mata azaban suna jin bala'in zafi ita kuma tana jin tana jin sanyi in aka kai mata mari sai aga ta kyalkyale da dariya kun san me yasa take dariya Allah ya bude mata aljannanta ta gani dadin aljannan yasa ba ta jin azaban da ake mata shi sai tana ta magana rabbi bin li indaka baitan fil janna bayan fa gashi an nuna mata aljanna Allah ka gina min gida aljanna wa najjini min fir'auna wa amalihi ka tserar da ni daga fir'auna da aikin sa wa najjini min alqawmi zalimin wa inna suke azabtar da ni Allah ka tserar da ni daga azabar su ta jajirce kuma ta ce annabi Musa za ta bi wa maryam haka a cikin mata na gari akwai maryam ibnata imrana yar annabin Allah imrana allati ahsanat farjaha wannan kamammiya ce ba mazinaciya bace ba fasika bace ahsanat farjaha wallati ahsanat farjaha fa nafakna fiha min ruhina a wani waje aka fada ko matan nan da ta kare mutuncin kanta ubangiji ya fa nafakna fiha min ruhina ko aka Allah subhanahu wataala yasa aka yi busa daga ruhinmu waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin da ita da dan da ta hanyar busa aka samu ɗan suka zama wani wata rahama suka zama wata abin nan abar ambato a cikin al'umma maryam ibn imrana allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina sai muka masa busa daga ruhinmu wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata sakon ubangijinta wa kutubihi da littafin da aka saukar wa kanat min alqanitina kuma baiwar Allah ce wacce take cikin masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala nan ne karshen karatunmu na wannan shekara ubangiji muke roko ya Allah abubuwan da muka yi na dadai Allah ka amsa mana wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana sannan kofar mu a buɗe take don Allah ga masu jin mu masu sauraron mu a duk inda aka ji wani gyara a abun da muka faɗa akwai hanyoyin da ake isar mana da sako a yi mana wannan gyara din muna shirye in dai muka bi muka ga lalle mu ne muka yi kuskure a wannan za mu gyara so da duk abin da muka yi na kuskure in ba mu gano ba ba a gano mana ba Allah ka yafe mana in mun gano mu nemi yafuwan Allah kuma mu samu lokaci mu zo mu gyara a gabanku in ba mu gano ba wasu suka gano mana mu musu godiya kuma mu dawo mu ce an gano mana muna da kuskure mu gyara in kuma haka aka tafi to Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana ya ubangiji duk inda aka samu kuskure Allah muna neman yafuwanka akai ya ubangiji abinda muka yi dadai Allah ka bamu ikon aikatawa ya Allah yadda muka taru wannan shekara muka yi wannan tafsirin yau muka zo ranar da muka sauke target dinmu izu biyun nan da muka ce shi za mu ke shekara shekara Allah ka nuna mana na wata shekara Allah ka sa muna raye wata shekara Allah kuma ka karba mana Allah ka karba mana duk abin da muka yi muku a wajen tattaunawa la Allah faɗi wani kalma da wani zai ji ba daɗi don Allah ku yafe mana a yafe mana gaba daya mu in akwai wani abu da aka yi na kuskure ni da alaramma da sauran yan uwana dinnan ni da yan uwana mun yafe mu da ni da 'yan uwana ba mun yafe mu eh ah bismillah Allah ubangije mana tawfiki to a yau muna da samari mata da